أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wata'ala da ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai albarka mai suna Masjid Barmanzo a unguwa ta Kanya garin da magaram jamhuriyar Nijar domin ci gaba da karatun a cikin littafin mai albarka Kitabul Akhdari yau zamu darasi na takwas a cikin wannan littafin yau muna shidda ga watan Zulhijja hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 23 ga watan biyar shekara ta 2026 idan ba mu manta ba sati da ya gabata mun fara karatu a cikin littafi ko kuma babi wanda yake magana akan ahkamul ghusl hukumce-hukumce na wankan ibada inda muka ɗauki gaɓoɓi kamar haka na farko ma mana bayani akan abubuwan da suke wajibi akan mutum ya musu wanka kafin yayin sallah inda muka kawo janaba da kuma jinin al'ada da kuma jinin aihuwa bayan haka mala ya bambance mana irin abubuwan da suke warware arwalla lokacin da sha'awa ta zo ma mutum da kuma bayani akan cewa idan mutum yayi mawalki ga hukuncin shi wannan duka a wancan satin mun gansu bayan haka muka yi bayani akan farillai na shi wannan wankan karan kanshi inda muka gana cewa su ne guda hudu na farko akwai anniya inda shiru shine ainiya kayan afara wal fawru da gaggautawa wal dalku da kuma cudawa wal umumu da kuma gama gabaki ɗayan jiki sati da gabata a daidai wannan gaba muka tsaya yau zamu tashi inda malai yake cewa wasunanuhu sunonin wanka kenan غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء والمدمدة والاستنشاف وسماع الأذنين وهو الثقبة الداخلية في الرأس أما صفات الأذنين فيجب غسل ظاهرهما وباطنهما ما ليتي سنوني نوانكا بايا ما ليا من بياني أكا أولا دسكي واجبي akan mutum idan zai yi wanka ya bibiyo su ɗaya bayan ɗaya inda muke bayani akan cewa duk wanda ya bar ɗaya daga cikin wa'innan farallan na wanka babu shi babu wanka sai ya sake shi yanzu kuma malam sai ya biyo bayan shi akan cewa ga sunnoni na wanka wanda idan mutum bai yi su ba babu laihi akan shi inda ya riga da yayi wayancan wa'inda suke wajibi akan shi na farilla idan ya zo sunnoni ko da bai yi su ba babu laihi akan shi amma idan ya yi su zai zamanto ƙarin falala ne ƙarin lada ne akan ƙari da ya na sunnoni nan da mala yake bayani akan wa'annan sunnoni na wanka na harko sai mala yake cewa gasul ya daini ilal ku'aini kal wudu'i mala yace shine wanke hannu izuwa gwiwar hannu kamar yadda mutum yake yin arwalla bi ma'ana mutum zai wanke hannun shi kamar yadda zai yi arwalla sai mala ya ce wal madmadatu wal istinshaku da kuma kurkure baki da kuma shakarwa a hanci sai mala ya ce wasimagul usnaini da kuma wanke kofa ta kunne shine fata kunne sai mala ya ce wa huwa suqba ad-dakhiliya fi ar-ra's saboda shi ma dai kunne da muke gani yana ɗaya daga cikin kai amma safaha al-uznaini amma kaga wajen kunne fa yajibu ghaslu zahiruhuma wa batinuhuma bala yace su wannan wajibi ne wannan ba sunna bane wannan wajibi ne mutun ya wanke cikin kunnansa da kuma wajen kunnansa nan abinda mala yake bayani ana shine wancan satin mun yi bayani akan cewa ga wa'annan sune farillai na wanka inda muka zana su cewa sune guda hudu akwai niyya akwai gaggautawa akwai cuɗa jiki akwai gama jiki ga baki ɗaya da ruwa ya zamanto dukkan jikin mutum ya samu ruwa wannan sune farillai na wanka wanda wajibi ne kowane mutum ya yi mura'at na wa'annan abubuwan idan zai yi wanka na al'ada wanka na wanda yake na ibada yanzu sai malai yake ce maka zai biyo ma baya akan sunnoni su wa'annan sunnonin a takaice shine mutum yayi arwalla kahin ya fara kawai a takaice shine mutum yayi arwalla kahin ya fara ita arwalla idan mutum zai yi wanka na ibada sunna ce ba wajibi bane ba idan mutum zai yi wanka na ibada ya ga dama idan ya ɗauko niyyar shi tun da fari saboda niyya tana daga cikin farale ko sai mu ɗauki alfauru da kuma ajjalku da kuma al'umu mutum ne ya yi niyyar wanka bayan ya yi niyya sai ya samo ruwa kawai sai ya ɗauki ruwa tun daga saman jikin shi hal ƙarshe da ya ƙinin cewa dukkan jikin shi ya haɗu da wannan ruwan wankan shi ya yi saboda ni ya riga da ya yi farilla ko saboda mun ce a farilla shine kai niyya ka gaggauta yi kuma ka hada jikinka gabaki daya to idan mutun yayi haka tun daga sama ya dauki ruwa ya watsa jikin shi daga sama ba tare da yayi arwalla ba na farko shine abin da ake so idan kai wannan niyya misali janaba ce gare ka ko kuma wata cewar ta ida jinin al'ada sai zaman to akwai sauran jini a jikinta ko kuma idan namiji ne akwai sauran mani a jikin shi abin da yake wajibi akan shi shine ya gaggauta wanke wannan najasar gabaki ɗayanta idan ya wanke wannan gaban nashi gabaki ɗaya kawai sai yayi niyya kai tsaye idan yana so yana iya ɗaukar ruwa tun daga sama ya kwarara har ƙasa ya zamanto dukkan jikin shi ko ina ruwa ya samu idan ya haka wankan shi yayi sai dai ni anan wannan wankan nashi idan zai yi sallah sai je ya arwalla sai zo ya sallah amma dai wankan ibada wanka yayi amma wannan gabar da mare yake bayani akan sunnoni na wanka abin da yake so ya gaya ma anan shine idan ka zo ka bayan ka wanke gabanka gabaki daya ka huda najasa da take jikinka sai ka zo ka yi arwalla irin arwalla ta sallah shine ai mala yace gasul yadaini ila alqu'aini kal wudu'i ka wanke hannunka zuwa gwiwa hannu kamar yanda kake yi arwalla bi ma'ana ka zo ka yi arwalla shine he kama wal madmada wal istinshaq akwai kurkure baki akwai shakarwa a hanci wannan duka arwalla ce ko to idan ka zo ka bayan ka huda abin da yake najasa ta jikinka sai ka zo kai arwalla bayan ka yi arwalla idan kai wannan arwalla ka ida sai ka zo ka wanke bangaren jikinka na dama kamar yadda aka samo hadisi na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan zai fara wanka zai fara da ashiful ayman zai fara da ɓangaren shi na dama kahin ya zai ɓangaren shi na hagu bayan ka yi arwallon sai ka wanke ɓangaren ka na dama ga baki ɗaya ka dawo ka wanke ɓangaren ka na hagu shi kenan wankanka ya yi ka'i da wankanka a lokacin nan idan ka huto kana iya zuwa ka yi sallah da wannan wankan naka kashi na biyu kenan kenan mun ga wanka kala nawa kala biyu kenan kala na fari da na biyu abin da yake bambanta su shine arwalla shi na farko kawai idan kai niyya kana iya ɗaukar ruwa ka farara a jikinka gabaki ɗaya in dai kana da yaƙini ka tabbatar dukkan jikinka yawon ku ko ina ruwa ya taɓa da wannan wankan ka yayi ka'i da farillarka sai kuma na biyu idan kana so sai kai arwalla bayan ka yi arwalla sai ka biyo bayanta da ruwa irin na hwari kina daidai wannan lokacin shi mani wankan ka yayi amma wannan na biyu sai ka je ka yi arwa ka je ka yi sallah ba tare da ka sake arwalla ba amma shi wannan na hwari malamai suka ce sai ka sake arwalla duk da sabani na malamai wasu sun ce ba sai ka sake ba amma dai abin da yake shine mutun ya sake arwalla shi yayi zamantawa aula amma idan mutun yayi na biyun wannan me tare da arwalla la da iya babu bukatar he ya sake arwalla kenan nan da malam ya mana bayani akan nan cewa mutun zai wanke gabbansa irin na arwalla sannan irin hadisin da maimuna ta zo da shi take cewa wani lokaci ai manzo Allah zai yi wanka fa afraga ala yadayhi fa ghasalahuma marratayn aw salasan thumma afraga ala yaminihi ala shimalihi fa ghasala sai manzo Allah ya hada gabaki daya wanke hannayensa inda yake arwalla ya zo ya wanke damarsa yadda da yake arwalla da ya ida a ciki ya take cewa summa madmada wastan shaka ya shaka ruwa a wanke ku ya wanke bakinsa ya kurkure bakinsa bi ma'ana sannan ya shaka ruwa a hancinsa ya wanke huskarsa summa gasala ra'sahu sannan ya wanke kansa summa afraga ala jasadi summa sannan ya zo ya watsa ruwa a jikin shi gabaki ɗaya kamar yadda muka gani kenan nan sifa ta bi kenan hadisin maimuna ta ce ga abinda manzon Allah yayi ya zo ya yi arwalla bayan ya yi arwalla sun ma'afaraga ala jasadi sannan ya kwarara ruwa a jikin shi baki ɗaya shi kenan wannan ya ƙare kenan siffa biyu ce muka bayana a nan ta farko kana iya yin ta babu arwalla da ya zamanto dukkan jikinka ya gamu da ruwa na biyu sai ka zo ka yi arwalla sai gaba ta gaba mala yake cewa fada'iluhu shine mustahabbi mala yace albada'atu bi izalatin najasa ثم الذكر فينوي عنده ثم أداء الوضوء مرة مرة ثم أعلى جسده وتسليس غسل الرأس وتقديم شق جسده الأيمن nan sai mala yake bayani akan mustahabbai na shi wannan wankan mala yace na farko akwai albada'atu bi izalatin najasa kamar yadda muka yi bayani akwai wanke gurin najasa da farko shine albada'atu bi izalatin najasa shine albada'a mutun ya fara bi izalatin najasa da gusar da abin da yake da alaka da najasa na jikinsa sai malai yace summa zakari bayan haka sannan mutun sai ya zo ya wanke azzakarinsa fa yanwi indahu a lokacin sai ya niyya ita ma cewa ita niyya a yaushe ake yin ta a harko ake yin ta ko kenan ba sai mun dawo ba kan gabar ita niyya a warko ake yin ta sai ma da yace summa ada'il wudu'i sai ma da yace sannan gabbai na arwalla abin da yake nihi marratan marratan da yace summa ada'il wudu marratan ai bayan haka sai ka wanke gaban arwallanka kawai bi ma'ana kai arwalla shine abin da yake so kawai ya ga maka anan kai arwalla summa a'la jasadi sannan sai ka zo ka kwarara ruwa a sama jikinka daga ina yake fara daga kai ko ya zamanto kan mutum gashi ne gare ka ka tabbatar da cewa ruwan nan ya taba cikin fatar da take ƙasan gashinka kene ya zamanto kanka ya jika da ruwa ta yanda fatarka da take saman kanka take kalkashin kanka ƙasan gashi ta zamanto wannan wata ta jika da ruwa kene wannan shine summa ala jasadi sai ma da yace wa taslisu ghaslir ra's sai ma da yace da kuma wanke kai ya zamanto an wanke kai so uku wa taqdimu shiqqi jasadihi al-ayman sannan mutum ya gabatar da ɓangaren jikinsa na dama kamar yadda muka yi bayani cewa idan ka zo ka misali yanzu da fari mala ya ce maka za ka fara wanke abin da yake da alaƙa da najasa ta jikinka bayan ka hudu najasa ta jikinka ga baki ɗaya bayan wuya inda hu sai mala ya ce sun mazzakar ko sannan mutum ya wanke a zakarinsa gabansa dai bayan wuya inda hu a lokacin sai ya yi niyya ya yi niyyan mi ga abin da zai yi ko duk da cewa ita niyya tun daga farko ake yin ta ko sai ma da ce sun ma a da'in wudu'i sannan ka zo ka wanke gabanka na arwalla shine ka zo ka yi arwalla bayan ka yi wannan arwallan sai ma da ya ce sun ma a'ala jasadi sannan sai ka zo ka wanke saman jikinka ke ne ya zamanto misali bayan ka wanke gabanka ka wuce abin da yake da alaƙa da najasa sai ka zo ka yi arwalla bayan ka yi da wannan arwallan ne bayan ka yi da arwalla kahin ka zuba ruwa a jikinka abin da ake so a gare ka kamar yadda mala yake bayani a nan shine ka wanke kanka so uku almuhim abin da ake so a gare ka wannan kan naka yana da gashi ko bai da gashi abin da ake so ya zamanto hata kanka ta taɓa ruwa ya zamanto ruwa ya shiga ciki kalkashin kanka gabaki ɗaya ta yanda akwai maganganun malamai da suke cewa wajibi ne sai mutum ya sanya yatsotsinsa a cikin kansa ta yanda duk inda gashi yake ko da akwai gashi wanda yake a cimurmuri haka zai dan bude ta yanda zai samu damar ruwa ya shiga cikin kan mutum kenan abin da ake so da mutum bayan kayan arwalla ka tabbatar ka samu ruwa wanda yake isasshe ka wanke kanka ya zama to fatar kanka duka ruwa ya taba ta wannan shine saboda ni idan ka zo ka kai wannan wankan ya zama to wani guri bai taba ba ka bar farallan arwalla can baya mun haɗu ka bar farallai na wanka misali can baya mun yi bayani akan cewa duk wanda ya zo ya yi wanka ya mance wasu gaban shi wanda suke na farilla kamar yadda muka yi bayani a sati da ya gabata dole ya sake hasalla da ya ko haka muka ce kiran wajibi ne wajibi ne zamanto duk inda ake buƙatar ruwa ya taba ka tabbatar da cewa ruwa ya taba wannan guraren naka kenan nan abinda malai yake bayani shine ka tabbatar da cewa ruwan da zaka zuba a kanka ruwa ne wanda yake isasshe ko da mace ce ko da mace ce ba a ce dole sai ta tseke kanta ba tana da kitso ba a ce ba dole wani lokaci za ka ji mata suna tambaya idan mace za ta yi wanka wanka wanda yake na ibada bayan ta ƙare al'ada wai sai ta kunce kanta a ba washi bi bane kawai abin da ake so ya zamanto wannan kan naki ruwa ya shiga cikin gashin ki wannan shine to haka namiji kayi aski ne baka yi aski ba kawai abin da ake so ruwa ya taɓa fatar kanka ya zaman to ka wanke kanka gabaki daya shine ma da yake cewa wa taslisu ghaslir ra's shine ka wanke wai kanka so uku kenan wannan yana daga cikin mustahabbai sai ma da yace maka wa taqdimu shiqqi jasadihi al-ayman bayan haka idan mutun ya kare arwalla ya wanke kansa yanda ya kamata ya zaman to ruwa ya shiga dukkan kansa ya wanke yanda ake so sai ma da yace wa taqdimu shiqqi jasadihi al-ayman a lokacin nan ba ɗaukar ruwa ba zai iya kwarara jikinsa ga baki ɗaya bayan ka yi arwalla sai ka duka ka wanke kanka ga baki ɗaya yanzu abin da ake so sai ka yi irin na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka wanke gabanka daga nan dama za ka fara kenan jikinka za ka ɗauko ɓangaren dama ka wanke shi ka zuba ruwa ɓangaren damanka ga baki ɗaya in ka ida sai ka dawo ɓangarenka na hagun sai ka wanke idan ka ƙare kana iya ɗaukar ruwa hannu daga sama tun daga sama har ƙasa ya zama to dai dukkan jikinka ka haɗa su da ruwa kenan wannan ita ce siffa ta wanka wanda yake kame na farko za ka zo ka wanke najasa da take jikinka sai ka zo ka yi arwalla bayan ka yi arwalla arwalla da irin ta sallah can bayan mun yi bayani arwalla kana iya yin mai ɗaya kana iya yin mai biyu kana iya yin mai uku ma'ana guraren da ake wankiya sau uku kana iya wankiya sau biyu kuma kana iya wankiya sau ɗaya amma ka sani cewa ladanka da kai da wanda ya wanke sau uku da wanda ya wanke sau biyu ko kuma wanda ya wanke sau ɗaya ba ɗaya bane ladanku wannan shine kenan duk wanda kai in dai arwalla ce kai sak kai arwalla to a lokacin sai ka biyo bayan ta da wanke kanka malaye bayanin cewa a wanke kai sau uku kenan zaka wanke kanka ya zaman to ruwa ya shiga karkashin kanka gabaki ɗaya ka wanke bayan haka sai ka zo ka ɗauki ruwa ka wanke ɓangaren jikinka na dama bayan ka wanke ɓangaren jikinka na dama sannan ka zo ka wanke ɓangaren jikinka na hagu kenan wannan shi ne irin siffar wanka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda ita mai muna yarda allah su tabbata a gare shi take bayani a nan kenan wannan shi ne ni bayan mun karanto wayannan su ne mala yake cewa mustahabbai ne na ni na wanka sai mala ya ce wata ƙilin mai ta yaya mala ya ce da karantar da ruwa a nan mala abin da yake so ya ce maka wai kada ka yi ɓannan ruwa mai yawa a lokacin da za ka yi wanka can bayan mun gani a arwalla ko wani lokaci mazu Allah ya isko wani sahabi yana arwalla mazu Allah ya ce mai kada a yi israfi ko kada a yi ɓannan ruwa sai ka tambayin manzon Allah cewa a arwallan ma akwai ɓannan ruwa mazu Allah ya ce mushi eh mana sai manzon Allah ya ce mai koda a tabiki za ka yi arwalla ka zamanto ka yi ekonomizan wannan ruwan da za ka yi arwalla da shi abin da ake so ruwa wanda zai ishe ka arwalla ba a ce baka dauki rabin fiyawa ta kai arwalla ka san cewa bai isa ka ko a'a in ka dauki wanda za ka yi arwalla sai ka dauki ruwa wanda yake zai ishe ka ba tare da ka banna ta wannan ruwan ba can baya sai muka bada misalin cewa wannan sahani da muke arwalla da shi sahani ne wanda yayi yawa mutum ya yi arwalla da shi guda idan mutum ya cika sahani ya ce zai yi arwalla da shi zai zama to ya bata ruwa ne mai yawa ta hanyar da idan ya dauki wannan rabin sahanin ya ishe shi idan zai yi arwalla amma za ga mutum ya cika sahani kuma ya bannatar da shi a wannan lokacin kenan ba so ni ba so mutum ya ringa bannar ruwa idan zai yi arwalla to haka sai malaika bayanin anan cewa wa taqlilul ma'i da kuma karantar da ruwa kenan idan za ka yi wanka ka ce a tunda wanka ne za ka yi ka dauki ruwa mai yawa kai da kanka idan aka tambaye ka aka ce wannan ruwan yayi yawa ka sani cewa yayi yawa a bai kamata ba sai ka dauki ruwa wanda zai ishe ka sahani biyu misali zai ishe ka to karka ƙara na uku jikin wanda jikin wani ba ɗaya bane ko wani jikinsa babban jiki gare ko wani ƙaramin jiki gare wani sahani guda na iya mishi wanka wani kuma sahani biyu ya mishi wanka wani sai ya sa sahani uku wani kuma sahani biyu kenan mi za ka leƙa waye kai sani guda yake maka to kada ka ƙara a yanda yake maka sahani biyu yake maka to kada ka ƙara a yanda yake maka shine abin da malai yake bayani anan kenan karantar da ruwan ba wai an ce a karantar da ruwa ba kuma ka je ka ɗauki ruwa ɗan kaɗan ka yi wanka bayan ka hoto daga wanka kai da kanka ka sani a cikin gaɓɓarka akwai inda ruwa bai taɓa ba ka ga an yi ba a yi ba kenan bayanin da malai yake ma anan shine karantar da ruwa kada a yi ɓannar ruwa shine a takaice kawai kada a yi ɓannar ruwa lokacin da za a yi wanka na ibada kenan shine abin da malai yake mana bayani anan kuma idan muka leƙa nan da malam ya kawo cewa idan za ka fara ka fara da ɓangaren ka na dama saboda ni kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yujibu tayammun fi tanqulihi wa tarajjulihi wa zuhurihi wa yatajahi wa fi sha'ni kulli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yin abu da dama farawa da dama abinda manzo Allah ya umarta ayi da dama ya hi burge manzon Allah sai yasa ake so kai ma kai koyi da shi manzo Allah ko takalmi zai sa da dama yake fara manzo Allah zai sharce kansa sai fara da dama kun gani to haka ake so yanda ka gani yanda aka ce ma ga abinda manzon Allah yake yi to kai ma sai kai kokari kai koyi ga yanda manzon Allah yake saboda shi manzon Allah so ake ai koyi da shi wazo Allah ya zo ne don ya cika mana kyawawan halaye duk abin da ya zo muku da shi wa ma atakumur rasulu fa khuzu ko da abin da manzon Allah yayi kai iya gurgurdan ka zo da shi haka manzon Allah yake ce ma sahabbansa abin da na umarce ku ko kuma abin da na sa ku ku yi ku zo da shi iya gurgurdan kenan abin da aka ce ma kaza ne manzon Allah yana son kaza manzon Allah yana yi kana iya yi kawai ka yi shi za ka samu ladan sunna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan nan shine da malam ya kawo hikima ta cewa ayi bangaren dama saboda ni manzon Allah ya aikata haka kai ma haka ake so ka aikata amma mas'ala anan shine da za a ce ka zo kai wanka misali da ka zo kai arwalla ka kare kawai sai ka dauki ruwa ka kwarara daga sama har ƙasa baka wanke bangaren dama ba da fari sannan bangaren hagu wankan ka yayi an fahimta an fahimta kenan wankan ka yayi amma da wanda ya zo ya fara wanke bangaren damansa sannan ɓangaren hagun insa wannan ya yi koyi da wa da manzon Allah ko zai samu ladan ne ladan sunna kai kuma baka yi ba ko baka da zunubi a ciki baka da laifi kuma wankanka ya yi an fahimta kenan irin bayanin da muka yi akan wanka na farko bayan ka wanke gabanka kana iya ɗaukar ruwa tun daga sama har ƙasa wankanka ya yi ka yi wanka na ibada ka sarke saboda ni inda duka jikinka ya haɗu abin da yake na farilla ka'ida amma wayannan mala ya kama su a cikin sunnoni ko ya kama su a cikin mustahabbai ko da yace ma sunna yace ma mustahabbi yana gaya ma cewa ne ga yanda manzon Allah yake yi idan kai haka zaka samu ladan sunna amma idan baka yi ba baka da laifi kuma wankan ka yayi kenan menene idan kana so kai irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka zo kai arwalla idan kai arwalla ka wanke kanka so uku sai ka zo ka wanke ɓangaren damanka sannan ka je ka wanke ɓangaren haguminka shi kenan ka'ida wankanka ka kwarara a jikinka ka'ida ka samu ladan wankanka ka samu ladan sunna kuma haka wanda ya zo shi bayan ya wanke ɓangaren gabansa abin da yake da alaƙa da najasa bayan ya wanke sa kawai haka sai ya zo ya kwarara ruwa gaba ɗaya wannan ya yi wankansa ya yi ya yi ya yi abin da yake wajibi a kansa Allahu alam sai mala ya ce gaba ta gaba wa man nasiya lum'atan aw udwan min ghuslihi badara ila ghaslihi hina tadhakkuruhu walau ba'da shahri wa adama salla qablahu wa in akharahu ba'da an zakarahu batala ghusluhu wa in kana fi ada'i wudu'i wa sadafahu al-ghusl ghusl wudu'i ajza'ahu nan mala sai me yake ma bayani akan cewa idan mutum ya zo ya yi wanka yanzu bayan malam ya gaya ma cewa ga yadda za ka yi wanka yanzu mu ɗauka mun yi wanka ko mun zo mun yi wanka irin na ibada ko to yanzu mutum kai ne ka hoto daga wanka sai malam ya ce maka wa man nasiya lum'atan aw udwan min a'da'i ghuslihi badar ila ghuslihi malam ya ce wanda ya hoto daga wanka kawai sai ya mance lum'a can mun yi bayani akan me lum'a ko mutum ya bar wani guri a jikinsa abin da yake na farilla ne ya wanke bai wanke ba shi ake ce malum ako can baya mun yi bayani wani lokaci wani sawu manzo Allah yana sallah bai wanke ba kasan kafarsa manzo Allah ya ga lum'a ko fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa amarahu an yatawadda wa yu'idu salah ko manzo Allah ya umarce shi da ya je ya sake arwalla ya sake sallah ko to nan sai malai yake ce maka can a arwalla mutum ne yana sallah ko sai ya mance ɗaya daga cikin farillansa na arwalla bai wanke ba muka ce hukuncin shi dole zai sake ni sallah ko zai sake arwalla ya zo ya sake sallah ko to wannan hukunci shine ya biyo mu nan a wajen wanka sai mala ya ce nan kuma wa man nasiya lum'atan duk wanda ya mance wani bangare na jikinsa wani guri inda ruwa bai taba ba au uduwan ko kuma ya mance wata gaba ta kankanas gaba guda misali ya bar wata gaba guda min a ada'i muslihi na daga cikin gabansa wanda ya kamata ya wanke su a lokacin da zai wanka na ibada mala ya ce ba dara ila gaslihi mala ya ce sai ya gaggauta wankewa kenan misali bayan na da wanka sai na gani cewa akwai inda ban wanke ba wanda wajibi ne can mala ya mana bayanin cewa wajibi ne sai ka gama jikinka gabaki ɗaya ko to nan bayan ka'ida kayan kauta sai ka gani cewa ashe nan haka ko kuma nan gabanka wani guri ruwa bai taba ba mala sai yake ce ma anan ba dara ila gaslihi hiya tazakkuri mala ya ce a lokacin sai ka yi gaggawa ba tare da bata lokaci ba kawai gaugawa za ka yi ba wanka za ka sake ba ka rike da kyau ba wanka za ka sake ba abinda za ka yi za ka yi gaggawa wanke wannan gurin inda baka wanke ba kenan shine mala yake ma bayani idan ka mance wani guri ruwa bai taba ba ko kuma wata gaba ce guda hannunka ne gabaki ɗaya bayan ka'ida kai ka yi tunanin ka wanke misali ka wanke bangaren ka na dama ne sai ka wanke haka sai ka mance nan yanzu he bayan ka kare sai ka gani kash to ba wanka za ka sake mala ya ce a lokacin ba dara ila gaslihi na tazakkuri a lokacin mala ya ce sai ka yi gaggawa ka gaggauta wanke shi lokacin da ka tuna sai mala ya ce walau ba da shahari kun shi dan wasu yi galmu balaga ce malam sai ya ce ko da bayan wata ne ta yaya ke malam ce waye nan walau ba da shahari a littafin kuma haka ne ko malam ya ce walau ba da shahari ko bayan wata guda ne malam ya ce sai ka sai ka dawo ka wanke shi ta yaya kenan a mutum ya yi wanka ya mance wani guri bai wanke ba sai bayan wata guda ya tuna kenan watan guda duka bai wanka ba a zahirin magana haka ne ko sai malam ya ce wa adama salla qablahu malam ya ce ko da bayan wata ne idan mutum ya mance wata gaba ta jikinsa na wanka bai wanke ba malam ya ce wa adama salla qablahu sai ya zo ya sake sallolin shi na wata gabaki daya sai ya sake wanka ya zo ya sake su abinda mala yake niyya nan mun gane karatun akwai wahala a karatun ku ko nan abinda mala yake so ya gaya maka cewa kamar yana so ya gaya ma cewa ne abinda yake wajibi a kanka dole dole ne sai ka yi shi sai ya ce maka yanzu can mun yi misalin cewa kan kauto daga wanka ne sai ka tuna ko to nan yanzu mas'ala ta gaba mala ya ce idan bayan ka'ida wanka sai ka zo kai sallah bayan ka yi sallah ka'ida kawai sai ka ga cewa nan in ka dishe wayi ne ma'ana bai wanku ba ko to a lokacin nan me yake so a gare ka kamar yanda manzon Allah ya umarci wancan bawan Allah da ya sake sallah lokacin da ya arwalla ko to kai ma zaka je ka sake wanka ne ko kuma zaka sake wanke gaban ne zaka je ka wanke gaban ka ne ka dawo an fahimta an fahimta za ka je ka wanke wannan gabar taka ne sai ka dawo ka sake sallah amma nan da malaika cewa walau ba da shaharin kamar nan yana so ya gaya maka girman laihin ne yana so ya gaya maka girman kuskuren ne sai ce ma walau ba da shaharin ko da bayan wata ne za ka sake dan siga ce ta mubalaga kenan menene kawai idan ka mance wata gabarka lokacin da kai wanka na ibada bayan ka ida sai ka zo kai sallah bayan ka ida sallah sai ka tuna wani guri bai wanku ba sai ka je ka wanke wani gurin sai ka zo ka sake abin da kai sallah kun ga a realite in muka dauka cewa baiwa a ce mutum yayi wanka yau bai sake wanka ba har bayan wata guda ko kenan nan malam ya kawo shi ne akan cewa dan ya kwatanta ma cewa abin da yake wajibi ne akan ka dole ka kula da shi an fahimta kenan shine nan da malam yace walau ba da shaharin wa adama salla qablahu ko da bayan wata ne malam yace sai ka zo ka sake abin da ka sallata bayan wannan wankan da kai sai malam yace wa ina akharahu ba da an tazakkarahu batala gusluhu malam yace amma misali lokacin da bayan ka'ida ka'ida wanka sai ka tuna ga inda ya kamata ka wanke kamancin shi sai ma da ya ce wa in akharahu da gangan bayan ka tuna wajibi ne ka wanke ko da ka tuna ko ma da ya ce wa in akharahu amma da gangan sai ka bar shi ka ki wanke shi mala yace ba da an tazakkaru bayan katina bayan ba da an tazakkar bayan katina mala yace batsala gusulu a lokacin wankan ka ya bace sai ka sake wankan gabaki daya an fahimta sai mala yace fa in kana amma idan ya zamanto fa in kana fi ada'il wudu'i wa sadafahu al-ghusl wudu'i ajza'ahu sai malam yace nan mas'ala ce guda bi malam ya kawo na farko kai ne ka zo kai wanka bayan ka yi da wanka sai ka ga wani guri baka wanke shi ba yanzu da katina abin da ya kamata akan ka ka wanke shi ko to da gangam sai ka bar shi to malam yace bayan ka bar shi da gangam in wannan malam yace wankan ka ya lalace sai ka sake wanka an gane na farko kenan sai gaba ta biyu malai yake cewa fa in kana fi ada'il wudu'i idan ya zamanto guraren da ka bari gurare ne wa'inda suke gabbai na arwalla malai yace wasadafahu ghusl wudu'i sai ya zamanto wannan gabar da kamance baka wanke ta ba bayan ka wuto daga wannan wankan sai ka zo kai arwalla arwalla ka wanke wannan gaba ko malam yace ajza'ahu a lokacin nan wannan ya isar maka an fahimci mas'alar misali da nazo na yi wanka wanda yake na ibada bayan na huto misali wanka ne nayi wanda ba tare da alwala na yi shi kawai na dauki ruwa ne na kurara a jiki na ga baki daya bayan na huto sai naga misali anan ina haka wani guri ban wanke shi ba an fahimta yanzu mi zakai zakai alwala go to yanzu da kazo kai alwala sai mala yace fa in kana fi ada'il wudu'i wannan gurin da ka bari idan ya zamanto yana daya daga cikin gaban alwala da zaka wanke idan zakai alwala wasa dafa hurgusu lokacin da kake alwala sai ka wanke su mala ya ce a shi za'ahu mala ya ce ya isar maka ba sai ka sake wankawa sai ka sake koma dushi ba ka wanke a mala ya ce wannan ya isar maka an fahimta kenan nan mala yana mana bayani akan cewa nan idan ka mance mun ga hadisin wannan wanda muka karanta yanzu lokacin da manzon Allah ya ga wani bawan Allah yana sallah ce ya zamanto a karkashin kawashi akwai wani guri da bai wanke ba manzon Allah ya ce mishi ya je ya sake sallah ko gabaki ɗaya ko ya je ya arwalla ya dawo ya sake sallah to nan kuma sai mala yake ce maka amma idan mutum ya mance wannan lum'an bayan ya mance wannan gurin kuma daga baya sai ya biyo baya da ya gani da ya tuna ko to iya tunawa wa akharahu kuma sai ya ƙara akhara shi yake wanke mala yace faqad batal ghusl sai muka ce malan cewa ya wankan wannan ya riga da yami ya baci saboda ni li'annahu taraka al-muwala ba'da zakar saboda ya bar mi ya bar sheran tawwa ko shi kuma akwai wajibi na mi da jerantarwa lokacin da ka tuna wajibi ne akan ka kashe ka wanki to sai ka bar shi kenan nan mala yace sai mi wanka yanka ya lalace dole sai ka yi mi sai ka sake shi sannan mala sai yake ma bayani akan cewa wanda ya mance wa'annan gabban nasa idan ya zamanto gabbai ne wanda ana iya wanke su a arwalla bayan ka huto sai kai arwalla ko mala yace da ka wanke su ajza'u mala yace wannan ya isar maka an fahimta kenan mas'ala ce guda uku a wannan gabar na farko da kamance sai ka tuna sai ka wanke ya kare ko na biyu da ka tuna sai ka wanke ya har ya dauki lokaci wankan ka ya lalace ko na uku guraren arwalla ne kamance da kauto sai kai arwalla mala yace aji za'u ya isar maka an fahimta kenan wayannan shine abinda mala yake mana bayani anan sai gaba ta gaba mala yace mawani'ul janaba ko kuma ma ya haruma alal junub abinda yake haramun ne ga wanda yake mai janaba yayi wa'annan abubuwan na harko mali yace la yahillu lil junubi dukhul al masjid wala qira'atu al qur'an al azim illa al ayata wa nahwaha lit ta'awuzi wa nahwihi malan nan sai yake ma bayani cewa ga abin da yake haramun ne bai dace ba ga mutum mai janaba ya aikata su na harko ma da ya ce wala ya hillul junubi dukulul masjid mala yake ce ma nan bai dacewa haramun ne mutum wanda yake mai janaba ya shiga masallaci sai mala ya ce wala qira'atul qur'ani da kuma karatun alqur'ani wanda yake da janaba haramun ne karanta sai mala ya ce illa illa al-aya sai dai zamanto aya guda wani hauha ko kuma aya biyu ko kwatankwacin haka amma wannan aya guda saboda me sai mala yace litta'awuzi wa nahwi ya zaman to dan yana neman tsari ne misali azkar ne zai yi na sabah wal masa sai zaman to akwai karatu a ciki ko akwai ayatul kursi misali wannan zai iya karantawa sai mala yace wala yajuzu liman lam liman la yaqdiru ala massil ma'il barid an ya'ti zawjatahu hatta yu'idul alata illa an yahtalima fala shay'a alayhi sai malai ya dauko ma wata gaba ta gaba kahin nan bar mi bayani akan gaba shiga masallaci na harko malai yake cewa bai dacewa mutum mai janaba ya shiga masallaci ko akwai hadisi wanda ibn majah da tabarani sun wutar da shi hadisin ummu salma take cewa wani lokaci manzo Allah ya shiga masallaci fanada bi ala sauti sai ya kira da muryarsa yana da mai daga murya yana cewa innal masjida ku sani cewa lalle masallaci la yahillu li ha'idin wala junubin bayya dacewa ga mai jinin al'ada ta shiga masallaci wala junubin da kuma wanda yake da janaba ya shiga masallaci amma nan anan abin da ake bayani shine idan ya zamanto haja ce zaka zamna a ciki wannan shine bai dace ba misali zaka dauki wani abu ne a cikin masallaci babu laifi dalili akan haka wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiki Aisha yarda Allah subhanahu a gare cikin masallaci ta dauko mishi wani abu sai ta ce manzon Allah ina cikin jinin al'ada manzon Allah ya ce mata ha bai hana ki shiga masallaci wannan ta yake ɗauko ki zo kenan dalili ana shine ai idan zai zamanto wata bukata ce za ka shiga masallaci ka ɗauka ka fito kai tse ba ka zamna ba zaman ne aka hana mace mai al'ada bai dace ta zo masallaci ta zamna bai dace namiji wanda yake da junaba bai yi wanka ba bai dace ya shigo masallaci ya zamna an gane amma idan ya zamanto haja ce ta minti ɗaya za ka ɗauki wani abu kauta wannan babu laifi ko kuma misali hanya ce haka cikin masallaci kana iya mururi ka wuce wannan babu laifi a ciki an fahimta kenan nan da ma Allah yake bayani akan wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu nan duk da ma cewa malamai suna bayani akan cewa kawai ita janaba janaba ce idan kana da ita bai dacewa ka irin wayannan abubuwan kenan menene a takaice ka zo ka zamna a cikin wannan masallacin shine ba a so kai an gane kenan idan wucewa ce za ka yi kana iya hucewa ka ɗauki wani abinka ka dawo dalili akan hadisin Aisha da muka karanta kan cewa manzo Allah ya aike ta cikin masallaci da ta mishi wa'insu bukatu ta shiga ta zo a lokacin kayan ta shiga ta ce ma manzo Allah a lokacin ne ina cikin al'ada manzo Allah ya ce mata shiga bai komi saboda al'ada ki ba a hannunki ba take abinda zaki shiga ki dauko bai hanawa ki shiga kuma idan muka leka hallo ma lokacin da za a yi da ma musallaci gurin idi manzo Allah yake cewa da wayanda suke jinin al'ada da wanda bisu jinin al'ada manzo Allah yake cewa duka a hudda ƴan mata gabaki daya a tayi da sura na idi amma sai dai war take al'ada bata sallah ko bata yi sallah amma aje da ita gurin gurin idi duk da ma cewa idin wani lokaci abin da yake ana yin shi ne a wajen masallaci kenan in dai haraba ce zai iya daukan masallaci ne amma babu laifi akan haka kenan da a ce nan hani ne wanda yake haramun ne kata'an da manzo Allah bai cewa a huddo ƴan mata a tayi da su hal masu jinin al'ada a tai da su wajen sallar idi kenan nan anan abinda mala yake magana anan wala yahillu lil junubi dukhul al masjid bai dacewa ga wanda yake mai janaba ya shiga masallaci kenan hukuncin zai iya dauka hal matuwar take al'ada kenan nan karhanci ne idan zama ne za ka yi kawai haka sai ka je ka yi wanka sai ka dawo ka zamna amma haka ta kanas ka zo ka zamna wannan shine abinda mala yake bayani anan bai dacewa kai haka an fahimta amma idan ya zama to da bukata wani abu ne za ka kai tsaye ka huta sai ka zo ka yi abin da za ka yi bukata ce uzuri ne ka ɗauki abin da za ka ɗauka ka huta wannan babu laifi a kanka kenan zama shi ne abin da malamai suka tsaye akan cewa haramun ne an gane amma suka ce an malmurur ja'is amma ka huce ko ka ɗauki wani abinka wannan menene wannan ittifaki ne na malamai akan cewa wannan babu laifi akan wannan amma sai malai ce amma qira'atul qur'ani amma kaga karatun alkur'ani li qaulihi alayhi salatu alayhi salatu wassalam fadar manzon Allah da yake cewa hadisin yana nan Tirmidhi ya wutar da shi manzon Allah yake cewa la taqra'u al-ha'id wa la junub shay'an min al-qur'ani manzon Allah yake cewa war take jinin al'ada ko kuma wanda yake cikin janaba bai dacewa ya karanta wani abu na daga alkur'ani sai mala ya kawo istisnai a can yace illa litta'awuz ko sai dai ya zamanto idan mutum zai yi ne yana mai kan neman tsari kuma hallo sai muka gani cewa akwai hadisin Ali yara Allah su tabbata a gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuqri'una alqur'ana ala kulli halin ma lam yakun junba Ali yake cewa manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wa sallam yana karanta mana alkur'ani a kowane lokaci malam ya kun junuban idan bai kasance ba yana cikin janaba kenan dalili ne wa'annan guda biyu akan cewa Ahmad ya wutar da hadisin akan cewa idan kana da janaba bai dacewa ka karanta alkur'ani kenan sai mu aiki da maganar malam da yace illa li ta'awuzi ko sai dai ya zamanto zaka nemi tsari ne azkar ne zaka yi ko yanzu idan muka dauka butun ne daddare janaba ta kama shi misali ya tara da iyalansa a lokacin ai ba sallah zai ba ko barantana ce yayi wanka ko to a lokacin zai yi barci sai a ce yana da janaba bai karanta ba addu'o'i sai yayi wanka shi kuma a lokacin bai tashi wanka ba to a lokacin nan shine mala yace illa lit ta'awuz sai dai zaman to zai wani ta'awuzi ne yana neman tsari ne a lokacin sai ya addu'o'in sa sai ya kwanta yana da janaba ba laifi to haka hukuncin ɗaya ne da mace war take mai al'ada ba a hana ta karatun alkur'ani duk da ma cewa mas'ala ta mace mai jinin al'ada akwai baban can gaba mun zo zamu bayani akan shi kenan dai almuhim anan shine idan mutum yana da janaba bai dacewa ya shiga masallaci ya zamna na biyu bai dacewa ya karanta alkur'ani karatu alkur'ani wannan sai dai ya zama to litta'awuz yana neman tsari ne ga Allah subhanahu wata'ala sai ya karanta na hau ayatan au ayatayn kwatankwacin aya zuwa aya biyu wannan shine abin da malam mai hadari yake mana bayani anan da kuma hadisai wayannan wanda muka karanta na cewa manzo Allah ya ce wanda yake da janaba da wanda take al'ada kar ta karanta alkur'ani duk da cewa akwai maganganun malamai akan hadisan wannan za mu zo gabar da za ta yi bayani akan cewa ga inda mace mai jinin al'ada za ta iya karatun alkur'ani ga inda bai kamata ta yi karatu alkur'ani ba wannan mun zo gaba duka za mu yi bayani akan sa kenan nan idan muka ɗauka gaba biyu ce ma ne ya kama na ya ce mai janaba bai a shiga masallaci ko haka mai janaba bai a karanta alkur'ani ko wannan su ne abubuwan da ya kama na ko sai zamanto akwai wata gaba guda biyu wadda malam bai kawo su ba nan ta farko as-salatu ko duk da ma can baya an yi bayanin ta a arwalla duk da can baya bayanin da muka yi akan cewa bai dace wanda bai da arwalla yayi sallah har ma da yake cewa kafiri ne duk wanda yayi sallah ba tare da arwalla ba ko to nan malam bai kawo gaba guda biyu ba guda biyu ba tace as-salatu tunda nan malam yana bayani ne akan abubuwan da ba a yi idan mutum yana da janaba ko na farko yace ba a shiga masallaci ba karanta alqur'ani ko a salatu aula ko bai dace mutum ya sallah iya da jaraba ko kinan nan ma shine ya ayi wallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ko wala junuban illa abiri sabilin Allah ya ce hatta taghtasilu an fahimta kenan sallah ma mai janaba bai yayin sallah mai jinin al'ada ba ta yin sallah har sai ta yi wanka ko har sai yayi wanka sai malam ya ce akwai wa masul mushafil karim malam bai kawo shi ba ko da kuma taba alqur'ani shi ma nan malam bai kawo shi ba ko innahu laqur'an karim ko Allah ya ce fi kitabin makun la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin alqur'ani kenan kenan nan ma malam ya bayani akan cewa shi ma dai alqur'ani wanda yake da janaba da kuma mace mai al'ada batta daukar alqur'ani ko kuma bayya daukan alqur'ani kenan abin da yake da alaka ga mace mai janaba magana ce mai hadi mace mai al'ada magana ce mai hadi idan mun zo babu wanda yake magana akan jinin al'ada zamu bayani akan shi sai mala yace gaba ta gaba mala yace wala yajuzu liman lam liman la yaqdiru ala al-ma'i al-barid an ya'ti zawjatahu hatta yu'ida yu'ida al-alata illa an yahtalima fala shay'a alayhi mala yace hukunci na gaba mala yace bai dacewa ga wanda malaika cewa bai dacewa liman la yaqdiru ala al-ma'il barid ga wanda bai iya amfani da ruwa wanda yake mai sanyi an ya asiya zaujatahu da yayi da ya tara da iyallansa hatta yu'id al-alata har sai ya samu abinda zai zamanto ya zasa wannan ruwan illa an yahtalima sai dai idan yayi mahorki fala shay'a alaihi wannan kuma ba komai akan shi na abinda malaika so ya ce maka duk da ma cewa wata magana ce wadda malam ya zo da ita malamai suka ce busan ba a ina malam ya ɗauko wannan magana cewa la ya juzu liman la ya ƙudiru ala masil ma'il barid bai dacewa ga duk wanda bai iya yin wanka da ruwa mai sanyi misali mutum ne mutum ne ma magidanci yana so ya tara da iyalansa amma kuma a lokacin sanyi ne misali shi kuma wannan lokacin bai iya bai da lahiya misali yana da asin ko kuma bai da lahiya idan ya yi amfani da ruwa mai sanyi zai iya cutuwa ko bai iya aiki da ruwa mai sanyi ko to sai malam ya ce to la ya juzu liman la ya ƙadiru ala masil ma'il bari to wannan mutumin wanda yake tsoron ruwan wannan mai sanyi malam ya ce bai dacewa ya zo ya tara da iyalansa da dare sai ya ce sai dai illa an an yahtalima sai dai idan yayi mulki wannan babu komai a kansa malamai suka ce wannan maganar da malam ya kawo wayansu malamai suka ce bisan ba inda malam ya dauko ta saboda ba hadisi bane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aya bace an fahimta nan malam abin da yake so ya ce wanda ya zaman to bai iya amfani da ruwa mai sanyi na yayin wankan janaba malam ya ce bai dacewa ya tara da iyallansa da dare inda bai iya yin wanka da ruwa mai sanyi shine he malamai suka ce wannan magana tashi magana ce sabuwa busan inda ya dauko ta ba an fahimta kuma sai yake cewa illa an yahtalima fala shay'a alaihi sai dai idan maholki ne a lokacin nan babu komai a kansa amma idan muka dauka nan magana ce akan shi malam shi yazo da ita amma idan muka dauka nan da malam wa yake wannan magana anan anan a mazhabin shi ne shi malam shi kadai amma idan muka ɗauka to ai duk wanda ya zama tobe da lahiya ne kuma janaba ta kama shi kahin ya sallami zai wanka ko idan bai iya wani da ruwa mi zai taimama musulunci ya ba da dama ko ko wanka ana iya mushi taimama daga wannan baban sai baban tayammum za mu shiga ko wanka ana iya mushi taimama kenan babu laihi babu laihi idan mutum ya yi ma mutum ya wayi gari da janaba misali da ya wayi gari da janaba bai da lahiya ko mace ce ba ta iya amfani da ruwa ko kuma bai iya amfani da ruwa a lokacin nan yana tsoron lokacin sallah ya huta kuma shi kuma bai da abin da zai zazafa ruwa barantana ya yi wanka da shi to a lokacin nan mutum yana iya yin taimama ya yi sallah an fahimta saboda shi wannan addinin ai yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra ko Allah ya ce wa ma ja'ala alaykum fi dini bin harash kenan shi musulunci sauki gare shi idan aka kasa kaza sai ka ji manzo Allah ya ce akwai rukusa a can ga yanda zaka yi ko kuma ka ji Allah ya ce ga yanda zaka yi saboda shi wannan addinin bai da tsanani kenan nan magana ta malam akan cewa duk wanda bai da bai iya taba ruwa mai sanyi bai kamata ya zo ma matarsa ba nan idan muka dauka ƙarhin misali in mutum ne aka samu mai sha'awa zai iya shiga halin da ba shi ba kenan a lokacin nan idan aka ce dole dole ga yanda zai zai iya hada wani yanayin daban kenan nan almuhim abin da yake shine a takaice ko da mutun ya tashi yana da janaba bai iya amfani da ruwa ko kuma babu ruwa idan yayi temama yayi wankan shi yayi an fahimta kuma nan idan muka dauka ya ake wanka da temama misali mutum bai samu ruwan da zai wanka ba zai temama tsawon kaya zai ƙasa zai ɗauko ya zuba cikin shi gaba yadda ake yi tunda ai wanka ne ake yi a tunda wanka ne ake yi a haka nan ne a haka nan kalla ƙasa zai ɗauko ya watsa jikinsa gaba ki ɗaya kawai ya yi wanka ya yi sallah tunda wanka ne ake yi eh wani lokaci manzo Allah ya bulaguro da shi da sahabbansa bayan sun kare sallah manzo Allah sai ya ga wani sahabin shi daya bai sallah ba a koti sai manzo Allah yake ce mishi ya kai baka sallah da mutane ba sai ya ce wallahi manzo Allah janaba gare ni ko babu ruwan da zan yi wanka manzo Allah ya ce yakfi ka haka da manzo Allah ya gwada mishi taimama ta arwalla kawai ka je kai haka ka je kai sallah shike wannan shine kuma haka ɗaya daga cikin sabon manzo Allah su biyu janaba ta kama suka baki ɗayansu ɗayan sai ya birkice ɗaɗɗeniya irin ta shakki a cikin ƙasa shi ishtihadi ne yana ganin cewa tunda wanka ne ake yi yanzu kenan tunda babu ruwa mai zai wanka zai da ƙasa ko kawai sai ya ɗan juya cikin ƙasa ya je ya sallar shi shi kuma ɗayan sai ya taimama irin ta alwallah sai suka zo wajen manzon Allah manzon Allah ga yanda aka yi fa shi wani ga abin da ya ni kuma ga abin da ne manzon Allah ya ce ka samu lada kai da kai haka saboda ijtihadi ne kai ko fahimta ce amma ya manzon Allah ya ce ai da ya ishe ka kai haka da hannunka ka shafa shi kenan ya isa taimama kenan kenan sai sati na gaba in mun zo zamu bayani zamu gwada yanda ake yin taimama kenan mun ida abin da yake da alaka da da wanka kenan a takaice nan mala ya mana bayani akan farallan wanka ko can baya mun kawo farallan wanka guda hudu akwai niyya akwai gaggautawa akwai cunda jiki akwai wanke jiki gabaki ɗaya ko mala ya biyo baya akan sunnoni na wanka shine yin alwala aka ya biyo baya akan mustahabbai na wannan wankan shine mala ya ce albada'atu bi izalatin najasa da kuma summa ala yasri summa taslisul zuwa ƙarshe bayan haka mala ya mana bayani akan wanda ya wanke ya mance wani guri daga jikin cikin jikinsa inda ya wanka bai wanke ba ya kamata ya ko idan ya tuna kai tsaye ya wanke ya je ya sallah ko idan ya tuna bai wanke ba wankansa ya lalace ko idan kuma inda ya mance irin gurare ne wanda ake wanke sa arwalla bayan ya huto yayi arwalla mala ya ce ajiza abubuwan nan ya isar masa kuma sai mala ya zo ya mana bayani akan abubuwan da yake haramun ne ga wanda yake da janaba ko kuma wanda take jinin al'ada ta yi su na farko mala ya ce mutum ya shiga masallaci ya zauna ta kankanas wannan haramun ne bai dacewa mutum ya dauki alqur'ani ya taba wannan bai dace ba mutum ya karanta alkur'ani wannan bai dace ba illa litta'awuzi wannan shine istisna'in da malam yayi ana an fahimta sai gaba ta karshe da malam yake bayani akan cewa wanda bai iya wanka da ruwa mai sanyi bai dace ba yayi kaza mun yi bayani akan cewa mutum yana iya yin taimama wallahu ta'ala a'lam na ya kamata mu tsaya ganin cewa lokaci yayi abinda makaranta daidai Allah ya ba mu ladan gaba ki abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk karatu sai sati na sama wancan in Allah ya kai kenan rana ta babu karatu ana ta ana ana hidima ko kenan sai sati insha Allah Thank you.